الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين muna ƙara godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi al-fiqhul muyassar fi rawil kitabi was sunna wanda zamu tashi al-bab al-khamis babi na biyar fil wudu'i wanda zai mana bayanin alwala wa fihi masail a cikin alwala akwai mas'aloli al-mas'alatul ula mas'ala ta farko ta'rifuhu fassara menene alwalla wa hukumuhu da kuma hukuncin alwalla to shine mala yake cewa suka ce alwudu'u lughatan alwala a yaren larabci mushtaqqun kalma alwudu'u an ciro ta ne min alwada'ati ko daga abu mai kyau ma'ana tsabtataccen abu mai kyau وهي الحس الحسن والنظافة شيني كو دا تسبتا شيني أكي تيما الوضوء ألوغ اللارج إن الولد ذاكي ذاكي تسبتا تي ki kyautata min waɗannan gaɓuɓuwan ne tana yiwa akwai ƙura gare su ko akwai wasu abu amma aka sa ruwa aka wanke sai ka ga sun yi mai sun yi kyau sun yi tsabta wa shar'an a yaren a shari'ance kuma isti'malul ma'i fil a'da'il arba'ati amfani da ruwa a cikin gabubuwa guda hudu wahiya sune alwajhu huska a wanke ta wal yadan da hannaye guda biyu war ra'as da kai a shafe shi war rijlan da kuma kahuwa guda biyu waɗannan duka za a yi amfani da ruwa ne wajen wanke su ala sifatin makhsusatin akan wata siffa keɓantacciya fi shar'i da aka sani a shari'a a shar'ance yana ba irin wankin da mutum ya ga dama zai ba a'a shari'a ta nuna miki yadda zaki alwalai kuma wannan za a yi shi ne ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala akan bautan Allah ta huskar bauta ma Allah subhanahu wata'ala saboda in aka yi alwalai za a yi za a yi sallah ne ko za a karanta alqur'ani ko wani abu na ibada wa hukumuhu hukunci arwalla annahu wajibun arwalla wajibi ce alal muhdisi akan wanda yake mai hadasi wanda ya ba wali ko bayan gari to ya zama wajibi a gare shi yayi arwalla idza arada salah in yayi nihin sallah ko wa ma fi hukumiha da kuma abin da ke cikin hukuncin sallah wanda ba a yin shi sai sai da arwalla ko kaman dawafi ka tawafi kaman dawafin dakin Allah wa masil mushafi da kuma taba alqur'ani da waɗanda suke ganin cewa bai kamata a taɓa shi ba sai da alwala ko almas'alatu saniya mas'ala ta biyu ad-dalilu ala wujubihi dalili wanda ke nuna wajibcin alwala wa alaman yajibu sannan alwalan akan wa take wajaba wa mata yajibu kuma wani lokaci ne alwala ke wajaba amma dalilu ala wujubihi amma dalili akan wajibcin alwala fa qawluhu ta'ala fadar Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya idza qumtum ila as-sala in kuka tashi za ku yi sallah to kafin ku yi sallah bayan kun yi hadasi ma'ana kun yi bawali ko bayan gari to kab ku je ku yi sallah haka a'a faghsilu wujuhakum ku wanke huskokinku, kaga nan huska ta zo, wa aidiyakum da hannayenku, ila marafiki tare da guwan hannu, wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunanku, wa arjulakum ila alka'abain, ƙahuwanku ku wanke su, sai aka idafa shi zuwa wa aidiyakum. Idan da aka ce faksulu wujuhakum ko ku wanke huskanku wa aidiyakum, kun ga duka fataha ne. ilal marafiqi ko zuwa abin nan guwan hannu wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunanku wa arjulakum nan sai na shike nuna sai na su ma kawo wankewa ake ko ilal ka'abaini zuwa ga idanun sawu waɗanda suke karanta sai su ce wa arjulikum sai su yi malamin kasra cewa kenan su ƙahwa shafa ake yi kamar ‘yan shi'a da sauransu. Aula mastumin nisa'a ko ko kuka sadu da mata, falam ta shidu ma'an ba ku samu ruwan wanka ba, to yanzu ba ku barin lokacin sallah ya huta don janaba. A'a fatayammamu sa'idan ba. sai ku nihi wuri mai kyau ku yi taimama. Taimama kuma ga yadda za ku yi da famsahu bi wujuhikum ku shahi huskokinku wa aidikum da hannayenku minhu da wannan wurin mai kyau. Ko? Kenan mutum bai barin lokacin sallah ya fita saboda saboda janaba. Da za ki waye gari da janaba sai kika ga cewa in kin ta yake ki yi wanka rana za ta hoto. Yanzu bari magana wankan. yi kokari ki taimama ki sallah a cikin lokaci in so daga baya ki wankan kuma ba za ki rama sallah na ba ta an fahimta wannan kenan ma yuridu Allah li yaj'al alaykum min harajin Allah baya nihin ya sanya muku wani kunci da tsanani a cikin addini walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana nihin ya tsarkake ku ne shi yasa aka ce kenan in kuna da janaba ku yi wanka ko in kun yi hadasi ƙarami ku yi alwala ko walitumma ni'matahu alaikum dan Allah ya cika muku ni'imarsa la'allakum tashkurun ko cewa ku za ku yi godiya ga Allah suratul ma'ida aya ta shidda wannan shine dalilin da yake nuna wajibcin yin alwala a alqur'ani wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da kuma faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, La yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhurin, Allah bai karɓan kowace sallah ba tare da tsarki ba, kenan sallar da aka yi ba da alwala ba, Allah ba zai karɓe ta ba. Wala sadakatan min gulolin, ko kuma sadaka ta sata. ma'ana mutum ya saci kayan al'umma ya yi sadaka da wani abu daga ciki to irin wannan sadaka Allah bai karɓar abin da ka sato ka ce ka yi sadaka da wani abu daga cikin shi Allah ba zai karɓa ba wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da faɗar manzon Allah la yaqbalu Allahu salata man ahadatha Allah bai karɓan sallar wanda yayi hadasi hatta ya tawadda sai ya arwalla idan in mutum yayi karamin hadasi bawali ko bayan gari ya je yi sallah haka nan Allah ba zai karɓi sallar ba sai bayan mi ya yi alwala hadisin rawah muslim ko walam yunqal an ahadin min almuslimin ba a samo ba ga wani daga cikin musulmi fi zalika a cikin wannan abin da aka faɗa khilafun sabani a dukkan musulmi sun ittifaqi akan haka fa sabatat bi zalika mashru'iyyatul wudu saboda haka sai shar'ancin alwala ya tabbata da wannan بالكتاب da القرآن والسنة da sunna wal ijma'i da kuma haduwar malaman musulunci wa amma alaman yajibu amma akan wa alwala ya wajaba fa yajibu alal muslim alwala ta wajaba ne akan musulmi albalighi wanda ya balaga al'aqili wanda yake mai hankali idza arada as-sala inda yayi sallah kenan wanda bai balaga ba karamin yaro ko ya yi sallah babu alwala babu matsala babu lahi a kan shi haka mahaukaci wanda bai da hankali ko wa ma fi hukumiha da kuma abin da ke cikin hukuncin sallah wanda yake bukata a yi mishi alwala wa amma mata ya jibu amma wani lokaci alwala ke zama wajibi fa idza dakala waqtus salah in dai lokacin sallah idan lokacin sallah ya shigo aw arada al-insanu al-fi'l alladhi yushtaratu lahu alwudu ko kuma mutum yayi niyyar aikata wani abin da sharadi ne yin wannan abin sai da alwalla kenan a wannan lokacin alwalla ke zama wajibi wa in lam yakun dalika muta'alliqan bi waqtin ko da ko wannan bai ratayu da lokaci ba kan tawafi kaman tawafi wa masul mushafi da kuma taba alqur'ani wannan duka ba su ta'allaka da mi da lokaci ba sallah ce ta ratayu da lokaci ko wannan shine abin da ya shahi wannan sai almas'alatu thalitha eh minti tara su- eh, a sa shi sharuɗa ne ya kamata a sa shi a sa shi mai da yawa almas'alatu salisa mas'ala ta uku fi shuruɗihi sharuɗan sallah wa yashtaratu li sihhati alwudu'i an shar'anta ingancin alwala ma ya a ce abin da zai zo na farko al-islam musulunci ya zamanto mai alwalan alwala shi za ta zamanto ingantacca in musulmi ne wal aqil kuma ya zamanto mai hankali wat tamyiz sannan ya zamanto mumayyiz wanda ya kai eh, matsayin yadda yana iya eh, fayyacewa rarrabewa tsakanin abin da yake mai kyau ko mara kyau kenan ya fara hankali ya fara zo mishi wala yasihu min al-kafir arwalla ba ta inganta daga kafiri wala al ko mahaukaci ولا يكون مؤتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز ko kenan wala yakunu mu'tabira ba a baya zamantawa abin lura min asatiri daga karamin yaron da alladhi duna sinni tamyiz wanda bai kai shekarun fayyacewa ba ko kamar karamin yaro dan shekara biyar ko shekara shida ko abin nan wannan duka ba a lura da ah, abin nan din shi wanda ya ba sai anniyatu niyya li hadis saboda hadisi innamal a'malu bin niyyat cewa ayyuka kawai na shari'a suna gudana ne suna inganta ne da niyoyi wala yashra'u talaffuz biha kuma ita niyya ba a shar'anta yin firci da ita baki cewa Allahumma inni nawaitu al-wudu'a li adami subutihi an nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan bai tabbata daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam جيم الماء الطهور ruwa wanda yake mai tsarki lima taqaddama fil biyahi na daga abin da ya gabata a cikin eh, eh, abin da ya shafi sha'anin ruwa mun yi bayani can baya ko Alma- amma alma'un najisu amma ruwan najasa wannan fala yasifu alwudu'a bihi arwalla ba ta inganta da shi sai dal izalatu ma yamna'u wusul alma'i ilal basharati a gusar da duk abin da ke hana ruwa ya kai ga jiki in akwai wani abu a jikinki wanda ruwa bai kaiwa wurin da yake a cire shi kamar zobe ko abin da ya kama da wannan ko min sham'in kamar barni wanda mata suke sanyawa ga abin ga ga yatsunsu ga akaihunsu ko Eh, au ajin ko kuma ajin ajin shi ma wani nau'i ne daga cikin abubuwan da mata suke sanyawa wani abu da makamantansu ka tsila'il azafir alladhi yu'rafu bainan nisa al-yawm kamar yanda ake rini ma'ana a arihe me ake cewa akaihu ko kamar yanda aka sani tsakanin mata abin da ke faruwa tsakanin mata sannan sai al-istijmaru aw al- shine na ƙarshe ko wa ha al-istishmaru aw al-istinja ma'ana al-istishmaru tsarki na duwatsu aw al-istinja'u ko kuma tsarki na ruwa inda wujudi sababihima a lokacin da aka samu dalilin da za a yi su lima taqaddama saboda bayanin da ya gabata sannan sai almuwalat yin alwala a lokaci daya ba ana yi ana kakkacewa a je a yi wasu harukoki sannan a dawo a yi a'a in an ware ka a yanke sai an gama zai a tartib kuma jeranta arwallar kamar yadda aka karanta a fara wanke kaza sannan kaza sannan kaza sannan kaza shi ma wasaya atil kalamu alaihi ma ba da qalil magana za ta zo a kansu bayan eh, karatu kaɗan sai ha ghaslu jami' jami'ul a'ada wanke dukkan gaɓuɓuwa alwajibu ghasluha waɗanda suke wajibi a wanke su to wajibi ne a kokari a wanke su wannan shi ma yana daga cikin sharuɗan arwallah أنا ذا مداكة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك